الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata uku ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wanda littafin ya albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid na shekul islam muhammad ibnu abdul wahhab ibnu sulaiman التميمي رحمه الله تعالى kafin darasi na yau ba laifi inda tambayoyi suna iya gabata na'am na'am kamar me kake tambaya a karkashin ayar to ita wannan aya wadda na cikin suratul a'raf inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasifan wash-shamsa wal-qamara والنجوم مسخرات مسخرات ومسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da ɗaukakar ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan al'arshinsa kuma sannan tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da kadaita ta ubangiji subhanahu wata'ala cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa kamar yadda ya ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda lalle ku san da cewa ubangijinku mahaliccinku wanda ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada shine ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai fi sittati ayyami a cikin kwanuka shida farko lahadi karshe juma'a mastawa alal arsh bayan ya gama halittar halittunsa sannan sai ya ɗaukaka akan al'arshinsa lafazin istawa ka ce ya ɗaukaka bi ma'ana ala wartafa'a ko kuma ka ɗauke shi bi ma'ana istakarra saboda shi lafazin alistiwa a larabci yana ɗaukan ma'anar as-su'ud wal ulu wal irtifa wal istikrar an gane ko sabani ga mu'awila kun mastawa alal arsh sai su ce sannan sai ya rinjaye akan al'arshin sa wannan tawili ne wanda yake batacci su suna ganin cewa in suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala ɗaukaka akan al'arshin sa wai sun kamanta shi da halittunsa don haka wannan kuskure ne iya abin da yake a shir'ance wato shine ka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya tabbatar ma kansa ko abinda manzansa sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa sanin kaifiyar yadda ya ɗaukaka ya tabbata akan al'arshinsa wannan shi kaɗai ya sani kamar yadda ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir mu dai mun yi imani da cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa shine yace mastawa alal arsh sannan wato ya tabbata akan al'arshinsa ko ka ce ya ɗaukaka akan al'arshinsa yugushin lailan nahara shine ubangijin da ke ruhuma wato dare wato yini ana cikin dare ba tare da tantancewa sai ka ga hasken asuba ya keto sai ka rasa daren ina aka tafi da shi to haka shi ma yinin ubangiji ta'ala yakan ruho masa dare kamar yadda ya ce yulijin laila fil nahari wa yulijin nahara fil layl sai ya ce ya buhu hasisan wato kowanne daga cikinsu yana neman ɗan uwansa hasisan nema wanda yake mai gaggawa da zaran dare ya zo to dandanan za ka ga yini ya naɗe tabar masa haka shi ma yini idan dare ya zo wato shi ma daren idan yini ya zo dandanan za ka ga ya naɗe tabar masa ba tare da ɓata lokaci ba sai ce wa shamsa wal kamara shine ubangijin da ya halicci rana da wata wani juma kuma ya halicci taurari musakharatin bi amri halin su gaba daya ababen horewa ne da umarnin ubangiji ta'ala shi ya halicce su kuma shi ya tsara musu tafiya sai ya ce ala ku saurara lahul khalqu wal amr halitta gaba ɗayanta wato tashi ci bai tarayya da kowa bai tarayya da komai shi kadai ne mahaliccin kowa da komai wal'amur kuma lamari gaba ɗaya a hannunsa yake shi yake gudanar da lamarin bayansa tun daga sama har zuwa ƙasa sai ce tabarakallahu rabbul alamin ubangijin halittu ya ɗaukaka ko ka ce albarkatunsa sun yawaita don haka dai a takaice wannan tana tabbatar da tauhidi na ubangiji subhanahu wa ta'ala musamman abin da ake nihi wannan nau'i na farko daga cikin nau'ikan tauhidi tauhidin rububiyya tare da cewa ayar gaba ɗaya ta kunshi nau'ikan tauhidi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato na hukuncin canfi shine ake kira da attafayyur idan aka ce attafayyur a larauci shine attasha'u ma'ana canhi kenan mutum ya canfa abu shi ne malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul araf ala inna ma ta'irukum inda Allah walakinna aktsarahum la ya'lamun wanda farkon ayar shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وأن أبنجي تعالى ينبام لاباري شوايا دمكي fir'auna da mabiyansa wato da wasu shekaru waɗanda suke na fari wa naqasin min samarati da tawayar ƴaƴan itace saboda wata hikima mecece hikimar wato dan su shiga hayyacinsu su dawo kan layi wanda yake madaidaici shine yace la'allahum yadhakkarun dan su wa'aztu su kadaita ubangijinsu a cikin ibada fa idza ja'atuhum alhasanatu idan kyakkyawa ta zo musu aka samu shekara wadda take mai amfani ga ƙoshin lafiya komai yana tafiya kamar yadda ake bukata falula na hazi sai su ce wannan namu ne dama mun cancanta a bamu wa in tusibuhum sayyi'atu ubangiji ta'ala yace idan wata mummuna ta same su shine fari ko rashin lafiya ko wata musiba ko wani bala'i ya bayyaru bi Musa wa mamma'a sai su ringa canfa annabi Musa da wanda ke tare da shi na mu'minai wai sai su ringa cewa ai duka sababin abin da ya kawo musu wannan bala'i da wannan musiba wato shine annabi Musa shi ya kawo musu wannan bala'i da musiba in ba dan ya zo ba to da wannan bala'i da musiba ba zai same su ba ubangiji ta'ala ya ce ala ku saurara inna ma qa'iruhum inda Allah kusan da cewa champions wato nagun Allah ma'ana duk abin da ya same su na bala'i da musiba ya same su ne daga gun ubangiji subhanahu wata'ala musa da mabiyansa ba su da sanya hannu akan haka sai ce walakin na aktarahum la ya'lamun sanade mafi yawan su ba su san da haka ba inda sun yi sani suna da tunani da lura to aida sun fahimci cewa zawar annabi musa ba karamin alkhairi bane gare su inda sun yi imani da shi amma don haka sai suka jingina duk wani bala'i da musiba da ke samun su ga annabi musa da mabiyansa don haka a nan zargi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake musu a kan canfa annabi musa alaihi salam da mabiyansa wanda yin haka kuma ya ci karo da tauhidi duk wanda yake da canfi to ba shi da cikakken imani da alkadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala inda a ce mutum ya yi imani da alkadarin ubangiji ta'ala da duk abin da ya same shi na daɗi da wahala zai maida shi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai danganta shi zuwa komai ba to haka aya ta biyu wadda malam ya zo da ita a baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala qalu qa'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrifun wanda shi ma wannan yana daga cikin wata kissa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana a cikin suratu yasin lokacin da Allah ya tura wasu manzanni zuwa wata alkarya waɗannan manzanni su biyu ne Allah ya karfafe su da manzo na uku lokacin da suka je suka ce musu inna ilaikum mursalun lalle mu turo mu aka yi zuwa gare ku domin mu kiraye ku zuwa kadaita ubangijinku a cikin ibada su waɗannan ma'abuta alkarya sai suka ce da su ma antum illa basharun misluna ku dai ba ku zamanto ba face kawai 'ya'yan adam ne tamkarun yadda muke ci muke sha kuma kuna ci kuna sha yadda muke tafiya kasuwa kuma haka yadda muke rashin lafiya kuma haka ba mu da wani bambanci da ku ma antum illa basharun mislu suka ce ku ne ba ku zamanto ba face kawai ƴaƴan adam ne tamkar mu gaba ɗaya ma suka ce wa ma anzalar rahmanu min shay ubangiji arrahmanu bai saukar da komai ba ko kuna da awar cewa wai Allah ya yi wahayi zuwa gare ku ya turo ku zuwa gare mu suka ce wa ma an zala rahmanu min shai sarki ar-rahman bai saukar da komai gare ku ba in antum illa takzibun ku dai ba ku zamanto ba face kawai ƙarya ce kuke kirkira kuke dangantawa ga ubangijin ku cewa wai shi ya turo a lokacin nan manzannin suka ce da su rabbuna ya alamu inna ilaikum lamursalun Ubangijinmu na da sanin lalle mu ababen aikowa ne zuwa gare ku daga gunsa ya tabbatar da cewa shi ya turo mu suka ce da su wa ma alaina illal balagul mubin ba abin da ke kan mu face isar da sako mabayyani mun ku isar a lokacin nan su ma'abuta alkarye sai suka ce kai inna taqayyarna biku mu fa mun ma canfa ku duk abin da ya same mu na wannan bala'i da musiba ku ne kuka so mana da shi la in lam tantahu lanarjumannakum suka ce in har ba ku daina wannan wa'azi naku to lalle ne za mu jajjefe ku da duwatsu har mutuwa ko kuma lalle ne za mu jajjefe ku da bakaken maganganu da zayi wala ya masannakum minna azabun alim kuma lalle ne ku san da cewa wata azaba ma'abuciyar raɗaɗi za ta damke ku daga gunmu a lokacin nan manzannin sai suka ba su amsa suka ce ɗa'irukun ma'aku kai cewa ai wannan bala'i da wannan musiba da ya same ku yana tare da ku ma'ana ko kuka janyo ma kanku a in zukirtum yanzu kawai dan an muku gargadi sai ku canfa mu ku ce mu muka zo muku da bala'i da musiba bala'antum qawmun musrifu bari dai ku dai mutane ne wasu mutane ne waɗanda suke mabarnata masu wuce gona da iri to don haka kaga ita ma wannan aya ubangiji ta'ala yana ba mu labari game da yadda ma'abuta wannan alkarya suka canfa manzannin da Allah ya turo musu kawai dan dai an yi musu wa'azi an gargaɗe su an nuna musu cewa ubangiji mahalicin kowa da komai shi kadai ya cancanta a kadai tashi a cikin ibada shine yace a in zukirtum shin yanzu kawai dan dai an muku gargadi shikenan sai ku canfa mu ku ce duk wani bala'i da musiba mu muka zo muku da shi don haka waɗannan ayoyi suna tabbatar mana wato canfi ya ci karo da tauhidi domin duk wanda yake da canhi to baya da imani da alƙadarin ubangiji subhanahu wata'ala shine malam sai ya zo mana kuma da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la aduwa wato ba maganar gugar rashin lafiya idan aka ce al'aduwa shine intiqalul maradi min al maridi ila sahihi ciratuwar rashin lafiya daga kan marar lafiya zuwa mai lafiya shi ake kira da al'aduwa kenan kwantamine a ce wani ya goga ma wani shine manzon Allah ya ce la aduwa ba maganar gogar rashin lafiya ma'ana rashin lafiya a karan kanta ta yi kaɗan ta tashi daga kan wani ta je kan wani ba tare da alƙadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala amma wannan ba yana kore kwata-kwata cewa ba a gogar rashin lafiya a'a don haka shari'a ta mana umarnin cewa mu ɗau mataki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asad ka guje ma kuturu irin yadda kake guje ma zaki an gane ko kada ka mai da kuturu abokin zama har ma a wata riwaya ingantacciya manzon Allah yana cewa kallimil majzuma bainaka wa bainahu qida rumhin aw rumhayn ima kuturu magana tsakaninka da shi akwai tazara ta goran mashi daya ko goran mashi biyu wanda goron mashi ku tsawonta a kaɗan ta kai mitar uku kenan in za ka masa zance za ku tattauna da shi a kaɗan a samu mitar uku ko zuwa mitar shida duka wannan mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi yana nihin ɗaukan mataki an gane ko ɗaukan mataki haka kuma ya bayyana mana cewa idan alloba kwalara ta auku a gari wanda yake cikin garin kar ya fita manzan Allah ya ce wanda yake wajen garin kuma kar ya shigo to don haka dai a takaice waɗannan duka suna nuna mana al'aksu bil asbab kenan mutum ya nisanci duk wani marar lafiya rashin lafiyar da ake tsammanin wato gogarta sai dai ko da kana zaune da mai rashin lafiyar Allah ya kaddara rashin lafiyar ta same ka to kada ka saka a cikin zuciyarka da tunaninka cewa zama da shi shine ya kawo maka haka a'a kamar da al'amari zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala cewa Allah ne ya dora maka kamar yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan hadisi wani sahabi sai yake cewa ya rasulullahi mu fa ai abu ne sananne muna da raƙumma lafiyayyu yadda ka san ƴaƴan biri idan aka ɗauko raƙumi mai ƙazuwa aka saka a cikin garken gaba ɗaya sai su kamu abu ne sananne a gun mu makiyayen raƙumma lafiyayyun raƙumma in ɗaya marar lafiya ya kusa da su to gaba ɗaya sai su kamu maza Allah sai ya ce da shi to fa man a'adala awwala shi na farkon waye goga masa in har kuna kudirin cewa shi wannan marar lafiyar shi ya goga ma masu lafiyar to shi ko waye goga masa don haka dai a takaice wannan ma'anar la'aduwa kenan rashin lafiya ba maganar ta na cewa ta tashi daga kan wani zuwa kan wani sai da izinin Allah gane ko amma kuma baya nuna cewa riko da sababi cewa mutum ya dau mataki ya nisanci duk wani marar lafiya rashin lafiyar da ake tsammanin wannan daukanta shine yace wala diyara manzo Allah yace kuma ba maganar canfi an gane ko ba maganar canfi na cewa tsuntsaye sun yi wajen dama akwai sa'a ko sun yi wajen hagun ba sa'a da abin da ya kama da haka ko kuma cewa a wani aika lula gare shi ko ma kuma aika shi ba zai samu ba ko kuma a ce a ai wani abu kaza bayan da za a yi ai duk wanda ya bayan da za a yi ci nasara an riga an canfa abu sai ka ji an ce a duk wanda ya kaza ai bayan da za a yi ci nasara kamar yanda wani yake bani labarin wai wata mota ce aka canfa ta cewa duk wanda ya saya to kawai banda wahala ba abin da zai ba ta kai labari shine wasu suka sa wani ya saya wai suka yi malamin suka masa wurin rubutu wai aka zuba a cikin radiyatar kin wai gidan ruwa to kaga tun anan shi kanshi an hau kanshi to don haka ba maganar canyi a canfa abu a ce a abu kaza kawai babu alkhairi a cikin shi an gane ko shi ne ya ce wala diyara manzan Allah ya ce ba maganar canfi wanda kar mu manta bayani game da canfi ya gabata idan aka ce a tabayyur shi ne wato tarku da insani hajatahu wa atiqaduhu adama najahiha tasha'uma bi ba'd al-diyuri aw bi ba'd al-shuhur aw bi mulaqati al-a'war aw al-a'raj wato mutum ya bar bukatarsa ya watsar da ita ya yi ƙudurin cewa bayan da za a yi wannan bukata ta biya saboda ya canfa wasu tsuntsaye cewa tsuntsaye sun yi wajen dama ko sun yi wajen hagun cewa babu sa'a kamar yadda larabawa a jahiliya suke idan mutum zai yi wani al'amari idan ya tarar da itaciyar da ke akwai tsuntsaye a kanta sai ya firgitar da su in sun yi wajen dama sai ya ci gaba a kan wannan al'amari cewa akwai sa'a akwai nasara in ku sun yi hagun to sai ya ja da baya ya watsar da wannan al'amari ya ce ai kwata-kwata babu sa'a ko kuma canfa wato wasu zamunna kamar misali watanni da suke canfa wani wata cewa ai babu alkhairi babu sa'a a cikin shi ko kuma a sababin haduwa da mai ido daya ko kuma gurgu domin larabawa sukan canfa cewa in ka fito ka haɗu da mai ido ɗaya to babu sa ko ka haɗu da gurgu cewa babu sa haka har yau wasu suna da wannan canyi an gane ko da yadda suke canfa cewa wai cinikin kaya in ka yi wannan ciniki na farko in ka bada da bashi da bashi yake karewa in ka bada kayan ka farko wai farkon kasuwa in ka ba fara da bashi da bashi yake karewa ko kuma na cewa cinikin dare ai shi ma babu alkhairi a cikin shi kamar yadda wasu suke canba cewa ciniki na farko in dai baka saida ba baka sallama ba to a wannan yini babu sa dole kawai di yanda za a sayi kayan ka ko nawa ne ko da bai kai ba farashin yanda ka sayi kayan sai ka sayar da shi wasu suna da wannan akida in suka bude shago da safe kayan su in dai ka taya ko nawa ne to ba sa bari ka tafi sun sallama maka shine yace wala diyara maza Allah yace ba maganar canfi wala hamata maza Allah yace ba maganar mujiya na cewa mujiya ta yi kuka wato sai an yi mutuwa abu gane ko kamar yanda larabawa a jahiliya suke da wannan akida wanda kuma har ma a cikin mutanenmu akwai waɗanda suke da wannan kudurin har yau ka fita ƙauyuka ka gani in mujiya ta sauka kusan gida akan itaciya dandanan za a zo a kore ta ta yi gaba cewa kar a batta ta yi kuka in ta yi kuka mutuwa za a yi shi ne ya ce wala hamata maza Allah ya ce ba maganar mujiya wala safar kuma ba maganar watan safar na cewa watan safar wata ne wanda babu alkhairi a cikinsa don haka ba sa bulaguro a cikin shi ba sa fara kasuwa ba a aure duk wasu ayyuka na alkhairi ba a yi mazumai ba a yi a cikin watan safar wanda a nan ma mutane suna da wannan canji aure ba a yin shi a cikin watan safar su kwa larabawa watan da ba sa aure a cikin shi shine watan shawwal shi suka canfa an gane ko shi suka canfa aisha allah ya kara mata yadda take cewa kun canfa watan shawwal ba ku aure a cikin shi ta ce ni ko manzon allah sallallahu alaihi wasallama bai aure ni ba face sai a cikin watan shawwal kuma a cikin watan shawwal manzon allah ya shiga daki da ni kuma a cikin matansa gaba daya ba wadda ta fi rabauta game da so da kauna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ni don haka shi watan safar shine wata wanda zai kama na gaba mafi yawa za ka ga duk wata auratayya an yi an gama a cikin wannan wata na almuharram ba a bari ya kai watan safar in ku ya kai watan safar sai dai a ketara shi gaba har ma a cikin watan akwai wata laraba da suke kiranta larabgana wadda suke cewa ba a wanka ba a wanki wai laraba ce ta rashin sa'a ta kadula suna cewa yau munahas ce rana ce ta rashin sa'a to wannan duka maguzanci ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore mana su ya ce wala safar ya ce ba maganar watan safar gane ko don haka dai dukkan al'amurra a hannun Allah suke duk abin da ya samu bawa na alkhairi ko na sharri to wannan gaba ɗaya Allah ne ya nufaci shi shine ya kaddara masa babu abin da ya isa ya zo da wani abu na alkhairi ko maimakon haka in ba ubangiji subhanahu wata'ala sannan shine malam sai yake cewa na ga al'imamu muslim ya daɗa riwayar sawala nau'a manzan Allah ya ce ba maganar wato tauraro cewa tauraro ya kama ya hudu yanzu kun ga ruwa ya zo kamar yadda suke danganta wannan rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa ga taurari cewa akwai wani tauraro wai jabaha uwar ruwa in ta kama wai yanzu kun ga ruwa damuna ruwa yana zawa akai akai kamar yadda a turanci ake cewa watan utu ya kama yanzu ruwa ya zo utu baya zawa da ruwa ubangiji ta'ala shi yake zawa da ruwa an gane ku shi yake saukar da shi a inda ya so a lokacin da ya so don haka sai dai ta fuskar ba da labari ka ce watan ut zamani ne wanda yake na ruwa an gane ko lokaci ne wanda yake na tsakiyar damuna amma cewa ut yanzu in ut ta kama ai ruwa ya zo to wannan kuskure ne an gane ko shine yace wala nau'a ba maganar wani tauraro wala hula manzon Allah yace kuma ba maganar wata fatalwa an gane ko shine wata fatalwa ko wani kambaltu wannan duka babu shi a shari'anci wanda shaidanu ne sukan rikida suke tsoratar da mutane wanda tun a jahiliya haka suke ma larabawa in mutum ya fita bulaguro shaidani sai ringa kamantuwa a gabansa yana masa wani abu yana tsoratar da shi wanda kuma wannan daman al'ada ce wadda take ta shaidani don haka kawai iya abinda za ka yi addu'o'i waɗanda suka zo a shar'ance dukkan waɗannan abubuwa ne waɗanda suke wahayi shine ya ce wala hula wato ba maganar wata fatalwa sannan malam ya zo mana da hadisin anas dan malik shi ma yana cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la adwa ba maganar gogar rashin lafiya wala diyara manzon Allah yace ba maganar canfi sai yace wayu ujibu ne da fa'al manzon Allah yace arashi na kayatar da ni qalu sahabbai suka ce wa mal fa'alu menene arashi ya rasulullah qala sai yace al kalimatu tayyiba kalima daddada da mutun ya kaji shine muka yi misali kace to bari na tafi dai ko na samu can kawai sai kaji wani ya ce ai ka samu wanda shi sha'anin shi yake can daban shi bai san ba ma da kai kawai sai aka yi katari kaji wannan kalima sai ya ce ka samu kaga arashi ne aka yi ko kuma ka ce wannan abu ya yiwu ko ba zai yiwu ba sai wani ya ce kawai ai ya yiwu an yi an gama to irin wannan kalima da mutum yake ji maza Allah ya ce tana kayatar da ni kalima ce daddada wanda ita wannan kalima tana ƙara ma mutum farin ciki da nishaɗi da kuzari akan ci gaba da wannan al'amari amma ba ya dogara bane akan wannan kalima ko babu ita daman zai ita wannan kalima kawai iya abin da take ƙara masa farin ciki da kuzari akan wannan aiki maza Allah ya ce to wannan yana ƙayatar da ni shine a Hausa ake kiran shi arashi kenan shine ya ce wamal fa'alu aka ce wamal fa'alu menene arashi ya manzon Allah qala sai ya ce al kalimatu tayyiba kalima daddada da mutum ya kaji na ga al'imamu abu dawud riwaya da dangane ingantacce daga ukuba ibn amir Allah ya kara masa yadda yake cewa zukirati iyara inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an ambata al'amarin canhi an gane ko aka ambata al'amarin canhi abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzan Allah yake faɗa a hasanu halfa'al ya ce mafi kyawun canfi manzan Allah ya ce alfa'al shi ne arashi ya kamanta shi da canfi ba don komai ba domin yakan sanya farin ciki da kuzari da nishaɗi ga mutum amma ba don kasancewar mutum ya dogara akan wannan kalima da yake ba shine ya ce a hasanuha mafi kyawun sa ya ce alfa'al shi ne arashi sai ya ce wala ta ruddu musliman maza Allah ya ce shi canhi wato baya dawo da baya dawo da musulmi akan abin da ya sa gaba an gane ko shi canhi baya dawo da musulmi akan abin da ya sa gaba dan ya haɗu da mai ido ɗaya ko ya haɗu da gurgu ko ya ga tsuntsaye sun yi hagun to wannan baya dawo da musulmi shine ya ce wala ta ruddu musliman in dai musulmi ne maza Allah ya ce canhi baya dawo da shi gabarin abin da ya sa gaba sai ya ce fa'iza ra'a a hadukun ma ya karau in har ɗayanku wato ya ga abin da yake ƙi yake kyama misali da muka yi a baya na ce wato bari na je in gani na samu ko ba na samu wasu ya ce a ai bayan da za a yi ka samu sai ka ji irin wannan kalima to in ka ji irin wannan kalima to kada wato ta sanya ka yi ƙasa a gwiwa ka samu wani rauni maza Allah ya ce ga iya abin da za ka faɗa kenan kar ta jefa maka damuwa wannan kalima faɗi za ra'a a hadukun ma ya karahu in ɗayanku ya ga abin da yake ƙi fali ya kul manzan Allah ya ce ya faɗa Allahumma la ya ati bil hasanati illa ant ya ubangiji na ba wanda ke zawa da kyawawa illa an dafa ce kai wala ya dafa usayyi'ati illa anta kuma ba wanda ke iji munana illa an taface kai ma'ana duk wani abu kyakkyawa ba wanda ya isa ya zo da shi in ba kai ba kuma duk wani abu wanda yake mummuna ba wanda ya isa ya ije shi in ba kai ba kaga cikakken imani da alkadarin ubangiji kenan la ya ati bil hasanati illa anta wala ya dafa usayyi'ati illa anta ba mai zauwa da kyakkyawa illa an tafaci kai wala ya dafa usayyi'ati illa anta kuma ba wanda ke ije wato munana illa anta wato face kai ma'ana ba wanda yake kaddara kyakkyawan abu ko kuma wato ije wani abu wanda yake mummuna face ubangiji subhanahu wata'ala amma wannan duka baya kore wato sababi kyawawan al'amurra suna da sababi komai da Allah ya halicce shi ya halicci sababi in kana son abu wanda yake kyakkyawa to Allah ya nuna mana sababin abin da ake samun kyakkyawa duk wani miyagun abu da kake famar ka ije gabarin kanka to akwai sababba sai ya ce wala haula ba mu da wato wani hali ba mu ba yanda za a yi mu iya juyawa daga wani hali zuwa wani hali shine ma'ana wala haula ba yanda za a yi bawa daga wani hali ya juya kansa zuwa wani hali na daban an gane ku sai da sai da hida kiyayewa ta ubangiji subhanahu wata'ala wala quwwata kuma babu wani karfi akan yin da'a ga ubangiji illa bika wato sai da taimakonka ba yanda za a yi bawa ya canza ma kanshi daga wani hali zuwa wani hali wato sai da kiyayewa ta ubangiji subhanahu wata'ala kuma bawa ba shi da wani karfi akan yi ma ubangijin sada'a sai da taimako na ubangiji subhanahu wata'ala a nan mutum ya barranta game da wayansa da dabararsa da karfinsa ya mai al'amarin shi gaba daya zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala a takaice wannan hadisi bai tabbata ba an gane ko tare da cewa abinda addu'ar ta kunsa ma'ana ce wadda take kyakkyawa don haka wannan kuma shine manhajin malam yakan zo da hadisi wanda bai inganta ba amma ba don ya dogara akan hadisin ba tare da cewa akwai usul hadisai ko ayoyi waɗanda suke ingantattu hadisai ingantattu waɗanda suka kunshi ma'anarsa idan za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الديرة شرك الديرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما من ردته الديرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا ديرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل بن, عب بن العباس رضي الله عنهما إنما الديرة ما أمضاك أو ردك wato malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce ta abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda kuma hadisin hadisi ne marfu ma'ana faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa addiyaratu shirk canfi manzon Allah ya ce shirka ne canfi shirka ne sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya maimaita su biyu shin da ya ce shirka ne yana nihin cewa shirka ce babba mai fitar da mutum daga cikin musulunci mai halittar da jininsa kuma mai wato dawwamar da shi a cikin wutar jahannama a ranar kiyama in har ya mutu bai daina ba ko kuma yana nihin cewa wani nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka a takaice nau'i ne daga cikin nau'ikan shirka ba shirka ba ce wadda take mai fitar da mutum daga cikin musulunci an gane ko nau'i ne wanda yake na shirka don haka canfi karamar shirka ce wadda ba ta fitar da mutum daga cikin addini kuma ba ta halittar da jininsa sai dai laifi ne wanda yake mai girma wanda ya fi laifin sata ya fi laifin kisan kai ya fi laifin kwaci ya fi laifin zina saboda shirka ita ce laifi wanda take kokowa babu wani laifi sama da ita shi ne a nan ya ce addiyaratu shirk manzan Allah ya ce canfi wato shirka ne canfi manzan Allah ya ce wata shirka ne nau'i ne kenan daga cikin nau'ika na shirka sai ya ce wa mamin na illa babu wani daga cikin mu face mai yin canhi ne shine a nan aka shafe kenan wa ma minna illa kenan me zaka kaddara a yanda yazo riwayar kawai wa ma minna illa kenan wa ma minna illa wato mutaqayyir ko kuma wa ma minna illa taqayyara ai babu wani daga cikin mu face yayi ya taba yin canyi babu wani daga cikin mu face mai yin canyi ne ko ma ta yaya sai ya ce walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul sanadi Allah yana tafiyar da wannan canfi gabarin zuciyar mumini bitawakkul a sababin dogaransa da ubangiji an gane ko a sababin dogaro da ubangiji to wannan shine yake tafiyar da duk wani canhi daga zuciyar mumini saboda yanzu zaka sa abu gaba sai ka ga wasu abubuwa na alamu waɗanda za su ɗarsu a cikin zuciyarka ka ringa ganin cewa abin nan ho kamar ma ba za ka samu ba ka ringa ɗan jefa wani abu na canji amma in ka dogara da ubangijinka to ba maganar ja da baya za ka ci gaba akan wannan al'amari ka mai da al'amarinka zuwa ga ubangiji dogaro da ubangiji shine yake tafiyar da wannan canji gabarin zuciyar mu ne shine yace wa ma minna babu wani daga cikin mu illa face mai yin canhi ne kenan illa taqayyara ko kace illa mutaqayyir babu wani daga cikin mu face mai yin canhi ne sai yace walakin Allah sani dai ubangiji subhanahu wata'ala yuzhibuhu yana gusar da wannan canfi gabarin zuciyar mumini bitawakkul a sababin dogaransa da ubangiji subhanahu wata'ala al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi sun inganta shi al'imamu tirmidhi ya inganta hadisin a takaice kuma hadisi ne sahihi wa ja'ala akhirahu min qawli ibn mas'ud amma ya sanya karshen hadisin cewa fada ce ta abdullahi dan mas'ud iya fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan shine adiyaratu shirk adiyaratu shirk amma cewa wa ma minna illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul wannan fada ce ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda dan haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana kowa yakan samu irin wannan abu a cikin zuciyarsa to amma menene yake gusar da wannan abu gabarin zuciyar mumini shine dogaro ga ubangiji don haka a kowane lokaci ka sanya dogaro da ubangiji a cikin zuciyarka akan duk wani al'amari da ka sa gaba ka mai da al'amarinka zuwa ga ubangiji ka yi riko da sababi duk wani abu kar ya sa wato ka samu rauni ka yi kasa a gwiwa kawai ka ci gaba da al'amarinka ka jajirce ka mai da al'amarin zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan na ga al'imamu ahmad riwaya ta daga abdullahi ibn amr Allah ya ƙara musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa marraddatuhu diyaratu an hajatihi duk wanda canfi ya dawo da shi gabarin wata buƙatarsa da ya sa gaba manzon Allah ya ce fa kada ashraka tabbas yayi shirka duk wanda ya fito da safe ya gani ido ɗaya sai ya koma ko ya gaɗu da gurgu ya koma ya ce ai babu sa'a ko kuma maganar a watan safar ya kama ai ba a aure ba a bulaguro ba a fara kasuwa da sauransu to duk wanda ya canji maza Allah yake cewa to yayi shirka da ubangiji shine yace marradatuhu diyaratu an hajatihi duk wanda canfi ya dawo da shi gabarin bukatarsa faqad ashraka maza Allah yace tabbas yayi shirka kaga a takaice wannan hadisi da wancan hadisi suna tabbatar mana da hukuncin canfi hukuncinsa shirka ne da ubangiji subhanahu wata'ala shirka ce karama qalu sai sahabbai suka ce fa ma kaffaratu zalik ya manzon Allah menene kafarar wato ishi wannan canhi ma'ana menene mutum zai iya kankare masa wannan laifi qala sai manzon Allah yace an taqulu shine da za ku faɗa ku ce Allahumma ya Allah la khaira illa khairu babu wani alkhairi face naka wala tsaira illa tsairu babu wani tsuntsu face naka an gane ko maganar tsuntsu cewa yayi wajen hagun babu sa'a wannan duka bai taso ba wala ilaha gairu kuma babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya wato face kai an gane ko tsuntsaye gaba ɗayan su na halitta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ba su isa ba su zo da wani alkhairi ko wani sharri kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa a walam ya rau ila tsairi fawqahum safatin wa yakbir ma yumsikuhunna illa rahman ubangiji ta'ala yake cewa wai shin ba sa ganin tsuntsaye a burbushin su safatin wato suna masu jeruwa da juna lokacin da suke shimfiɗa fuka-fukansu wa ya da lokacin da suke jimke fuka-fukansu ya ce ma hunna ba wanda ke rike su a cikin sararin sama ya hana su faɗo ƙasa illar rahman face ubangiji wanda yake bai gamammiyar rahama to don haka shine a nan ya ce ga iya abin da kenan za ku faɗa in har ka ji wani abu wanda yake na canyi kenan kasancewar in har mutum yana ganin wani abu ya dawo da shi to ga abin da zai faɗa sai ya ce allahumma la khaira illa khairu ya Allah babu wani alkhairi face naka wala ɗaira illa ɗairu babu wani tsuntsu face tsuntsayenka wala ilaha gairu babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face kai wannan kenan ita ce maganin canhi addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kenan ko da ka ji wani daddar a zuciyarka to kawai ga addu'ar da zaka yi kai tsaye a takaice wannan hadisi hadisi ne ingantacce yana nuna mana kenan hukuncin yin canhi wato shirka ce da ubangiji subhanahu wata'ala maganin da kuma shine wannan addu'a sai ya ce walahu wato naga shi al-imamu abu da al-imamu ahmad wato riwaya daga hadisin al-fadl ibn al-abbas Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna matsiyara kusan da cewa canfi ma a muraka abin da ya shudar da kai yasa ka ci gaba akan wannan al'amari wanda in ba dan wannan abu da ka ji ka gani to bayan da za a yi ka aikata wannan al'amari kamar yadda su in sun ga tsuntsaye sun yi wajen dama to sai su aikata wannan al'amari in suka yi wajen hagun kuma sai su ja da baya shine yace inna madiyara kusan da cewa kadai shi canfi ma a mudaka manzan Allah ya ce abin da ya shudar da kai aurar daka ko abin da ya dawo da kai kabar abu amma abin da zai kara maka kuzari kamar misali na arashi kaji wata kalima daddada to wannan ba a kiran shi canyi ana kiran shi arashi kenan wanda sawa'an kaji wannan kalima ko baka ji ba to kai da mun kai niyyar al'amarin ka aikatawa za ka yi ka dogara ga ubangiji subhanahu wata'ala amma duk abin da zai sanya ka aikata abin ko ya sanya ka dawo ka watsar da abin to wannan shine ake kira da canyi kamar yadda su larabawa a jahiliya in sun firgitar da tsuntsaye in sun yi wajen dama to sai su aikata wannan al'amari cewa akwai sa'a in sun yi wajen hagum sai su ja da baya cewa babu sa'a to wannan shine ainihin canyi wanda kuma ya haramta a shari'anci shine yace inna mafdiyara kusan da cewa kadai shi canfi manzan Allah ya ce ma a mubaka abin da ya shudar da kai ya saya ya ka ci gaba kenan da aikata abu aurar daka ko abin da ya dawo da kai a takaice wannan hadisi bai tabbata ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisi ne da'ifi wanda sababin shi shi alfadl yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a an fito kawai sai ya ga wato wani dan barewa ya nuhu shi sai ya kama dan barewa sai ya rungume sai ya ringa jin daɗi yana murna cewa ya fito da sa sai ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kaji kaji abin da nake ji sai manzan Allah ya ce masa inna madiyara ma amugaka aurar da ka ka san da cewa shi canhi abin da ya shudar da kai kenan ya sanya ka aikata abu ko kuma abin da ya dawo da kai shine ake kira da canfi kenan kamar yadda tarifinsa ya gabata tarkul insani hajatahu wa atiqaduhu adama najahiha tasha'uma bi ba'd al-diyuri aw bi ba'd ash-shuhur aw bi mula aw bi mulaqati al-a'war aw al-a'raj kenan mutum da yaka watsar da bukatarsa ya ja da baya yayi kudirin cewa bayan da za a yi tabiya a sababin ya canfa wato wasu tsuntsaye ko wasu watanni ko kuma sababin haduwa da mai ido ɗaya ko kuma sababin haduwa da wuri fihi masail wato a ƙarƙashin wannan babi akwai matsaloli al'ula matsala ta farko a tambihu ala ƙaunihi ala inna ma ƙwa'iruhun inda Allah ma'a ƙaunihi ƙwa'irukun ma'akum wato faɗakarwa akan faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul a'raf ayat da malam ya zo da ita a farkon baba ala inna ma qa'iruhum inda Allah ubangiji ta'ala yace ku saurara ku san da cewa kadai camfin su wato nagun Allah camfin su nagun Allah tare da faɗarsa kuma yace da'irukum ma'akum camfin ku na tare da ku kaga idan ka kalla sai kaga kamar akwai cin karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi aya ta farko ya ce ala inna ma da'iruhum inda Allah ku saurara camfin su na gun Allah nan kuma sai ya ce da'irukum ma'akum camfin ku na tare da ku can da ya ce ala inna ma da'iruhum inda Allah ku san da cewa camfin su na gun Allah kenan duk abin da ya same su Allah ne ya kaddara musu an gane ko kenan maganar da cewa annabi Musa da mabiyansa su suka zo musu da wannan bala'i da wannan musiba bai mata su ba ita wannan aya ta biyu da yace da'irukum ma'akum canfin kuna tare da ku kenan duk abin da ya same ku na bala'i da musiba to ku kuka janyo ma kanku ku ku ne sababi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer haka kuma ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'ati ya ce fa min nafsi haka kuma ce ya ce wa in tusibuhum sayyi'atun bima wa in tusibukum wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur idan haka shine anan da yace ala inna ma da'irukum inda Allah kenan ainihi duk abin da yake samun bawa na alkhairi da wanda yake maimakon to daga gun Allah yake sannan duk abin da ya samu mutum na sharri da mugunta to ya tabbata cewa shi ne sababi shi ya janyo ma kansa shi ne ya ce kenan a tambihu faɗakarwa ala ƙaulihi a bisa faɗarsa mai girma da ɗaukaka ala inna ma ɗa'irukum inda Allah ku saurara lalle camfin suna gun Allah kenan Allah shine ya kaddara musu wannan annabi Musa bai zo musu ba da wani sharri da wani bala'i tare da fadarsa da'irukum ma'akum camfin kuna tare da ku ma'ana abin da ya same ku na bala'i da musiba ku ne sababi ku kuka janyo ma kanku inda kun bi ubangijin ku ba abin da za ku kasance a cikin shi face ni'ima asaniya wato mas'ala ta biyu na fiyu la'adwa wato kore gogar rashin lafiya kenan abin da ake nihi da kore gogar rashin lafiya rashin lafiya a karan kanta ba ta tashi daga kan wani ta je kan wani sai da izinin Allah amma tare da cewa an shar'anta mana wato ɗaukan mataki shine riko da sabar a salisa matsala ta uku na fiye diyara wato kore canfi an gane ko kore canfi kwata-kwata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore shi na cewa abu kaza ya zamanto shi ne sababin rashin samun kaza wannan duka babu shi a musulunci don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya cewa waɗanda ba sa canfi suna daga cikin jumillar dubu saba'in daga cikin al'ummarsa waɗanda a ranar kiyama za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu kuma ba tare da an azautar da su ba Allah ya sanya mu a cikinsu na cewa waɗanda ba sa ce an gane ko kamar yadda ake canfa mace a ce ai ya auri mace mai farar kafa tun da ya aure ta dukiyarsa tana sha da baya ko kuma tun da ya aure ta rashin lafiya ko kuma a can ba mace wai yanzu cewa miji biyu ta kashe yanzu ga na uku ga haka suke canfa wannan to duka waɗannan al'amari ne wanda yake kwata-kwata ya ci karo da addini haka za ka samu a cikin ƙauyuka suna canfa gona cewa duk wanda ya noma ta ba zai ci amfaninta ba sai dai a bar gonar ta yi shaya aka wani gida da suka canfa shi a can wai duk wanda ya saya kafin ya gina shi ma mutuwa yake an yi ɗaya an yi biyu wani ya zo ya saya har yau yana zaune a gida lafiyar shi kalau to don haka shine a nan ya ce na fiye diyara wato kore canfi kamar yadda mazan Allah ya ce wala diyara arabi'a mas'ala ta hudu na fiye lahama wato kore mujiya ba maganar cewa mujiya ta yi kuka mutuwa za a yi an gane ku kowa Allah ya ƙayyade masa lokaci mujiya ba ta janyo mutuwa ba ta janyo lokacin mutum kafin ya yi duk wanda ka ga ya mutu lokacinsa ne shi ne ya ce na fiye da hama wato kore mujiya kamar yadda ya ce wala hama alhamisa matsala ta biyar na fiye safar wato kure watan safar kamar yadda manzo Allah ya ce wala safar ba maganar watan safar cewa ba a bulaguro ba a fara kasuwa ba a aure a cikinsa cewa wai wata ne wanda babu alkhairi a cikinsa watan safar daidai yake da kowace watanni baya janyo wani alkhairi kuma baya janyo wani shari an gane ko wata ne daga cikin watanni na Allah subhanahu wata'ala alkhairi da sharri gaba ɗaya a hannun Allah yake sai dai ta fuskar ladabi ba a danganta masa shari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a sa yake cewa wal khairu kulluhu bi yadayka alkhairi gaba ɗayansa a hannunka yake sai ya ce wa sharru laysa ilayka sharri ba a danganta maka ta fuskar ladabi amma Allah shine mahalicin dukkan wani alkhairi kuma shine mahalicin dukkan wani sharri kamar yadda yace wallahu khalaqakum wa ma ta'malu sai dai sharri Allah ya halicce shi ba dan tsantsar sharri ba ya halicce shi saboda wata hikima ta shi yanzu in ka dauki wuta wuta sharri ce ko ba sharri ba ce sharri ce kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda ku a da yake cewa قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا to amma Allah ya halicci wuta ya halicci wuta saboda wata hikima wanda ga wuta sharri ce ita take kona mutum amma Allah ya halicce ta saboda hikima ga ta ta hanyar wuta ake samun haske na wutar lantarki ta hanyar wuta ake samun ma'ana abin da za a yi amfani kamar yadda ya ce na hannu ja'alna ha ta zikiratan wa mata'an lil muqwin kamar yadda ya ce a fara'aitun munnar allati turun a antum an sha'atum shajarataha am nahnu munshi'u nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqim as-sadisa mas'ala ta shida anna al-fa'ala laysa min zalika bal mustahabbun wato arashi baya daga canhi baya daga canfi bal mustahabbun abu ne ma wanda aka so domin manzon Allah ya ce wa yu'jibu ni al-fa'al ya ce arashi na kayatar da ni gane ko al'amari ne wanda yake mustahab an so ne mutum ya yi arashi asabi'a mas'ala ta bakwai tafsirul fa'al wato fassara ta ma'anar fa'al kamar yadda aka tambaye shi wa mal fa'al sai manzon Allah ya ce alkalimatu tayyiba kalima daddada da mutum ya kaji asamina mas'ala ta takwas أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهب بل يذهبه الله بالتوكل abin da ke ɗarsuwa a cikin zukatan muminai min zalika na canfi ma'akara hatihi tare da cewa mutum yana kin abu la ya duru wannan baya cutar da imaninsa bal yuzhibuhu Allah bit tawakkul sanin dai Allah yana tafiyar da shi ya gusar da shi a sababin dogaro da ubangiji kenan in abin ya ɗarsu a cikin zuciyarka kana kin abin to wannan baya cutar da bawa ubangiji ta'ala kuma na tafiyar da wannan abu a sababin dogaro da shi mas'ala ta tara zikiru ma ya kudu man waje da hu wato ambatan abin da mutum zai faɗa duk wanda ya samu wani abu na canfi a cikin zuciyarsa kenan gaya can addu'ar shine Allahumma la khaira illa khairu wa la khaira illa khairu wa la ilaha ghairu al'ashira mas'ala ta goma at-tasrihu bi anna tiyarata shirk bayani karara na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da cewa shi canfi shirka ne tunda ya ce wato at-tiyaratu shirk at-tiyaratu shirk at-tiyaratu shirk manzo Allah sai da ya maimaita su haka kuma ya ce a hadisin da ya ce marraddatuhu diyaratu an hajatihi faqad ashra kaga wannan bayani ne a fili game da cewa shi canfi shirka ne alhadiyata ashara mas'ala ta sha ɗaya wadda ita ce ta ƙarshe tafsirul diyaratil mazmuma wato fassara game da canfi wanda yake abin zargi a hadisin karshe kenan da ya ce a ɗiyar inna ma ɗiyaratu ma a muzaka aurar da kenan shi canfi abin da ya shuɗar da kai ya sanya ka aikata abu ko kuma ya dawo da kai gabarin abu shi ake kira canfi amma kalima da za ka ji ta ƙara maka kuzari ta wannan ba a kiranta canfi iya abin da ake kiranta kenan arashi amma tare da cewa ta yi kama da shi don haka a hadisin ya ce a wa aha sanu halfa'al mafi kyawunta manzan Allah ya ce shine arashi don haka dai wannan babi nau'i ne daga cikin nau'ika na sihiri an gane ku shi yasa malam ya zo da shi kenan nau'i ne daga cikin nau'ika na sihiri shine at-tabayyu wanda kuma kwata-kwata wannan bai dace ba ga mumini ya ci karo da tauhidi nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك